daga baya ne suka munar halitta kamar siffan mutum mummuna wanda zai zo da siffa ta tada hankali da dakatsawa da firgitawa yana mai bishara da wuta ya ce kai so kai ko wannan mummunar fuskar taka ka zo da bala'i ka zo da masifa ka zo da kaza diye ta faɗa waye kai sai ce ana amaluka sai ni ne mugun aikin nan naka da kaiwa Allah na zo ne in fara gasa ka tun daga nan in fara ɓata mare da tayar maka da hankali kamun aje lahira ka haɗu da babbar saboda haka hunaka anan cikin kabari hunaka wayus al kuma anan din haka nan wanda ya shiga cikin kabari kuma za a yi mai tambaya ya sani za kuma a zo a yi ma tambaya hudu kar su yaudare ka da wa'iza matal audu duk ƙarya ne su ma cewa suke wa'iza matal audu eh jama'ar musulmi kun gane tsohuwa ciki yayi kanki wannan ba karatun manzon Allah bane jama'a kun gane ba karatun manzon Allah bane tsohuwa kada su ruɗe ki mai kwanciyar tsakar ɗaki menene ɗaya Allah ne ɗaya duk ƙarya ne wannan karatun ba annabi ya zo da shi ba Allah ɗaya ne tabbas ya ce kul huwallahu ahad amma saboda bankaurar da ke cikin karatun za a ce wa mai kwanciyar ɗaki me ɗaya sai ta ce Allah ne ɗaya mai kwanciyar tsakar ɗaki menene biyu Allah da annabi ne biyu ka ji kamar da gaske ko to mai kwanciyar tsakar ɗaki menene uku murhun tsakar gida shine uku ka ji an fara bankaura mai kwanciyar tsakar ɗaki na'am menene hudu waya gabas da kudu arewa da yamma ne hudu wannan ne wanda ya mutu tambayar da za a yi mai kenan yana ba da ansa jama'a annabi ya ce tambaya hudu ce kuma ba sa ta ansa ko an rubuta an baka yanda yan shi ake a banza jama'ar musulmi Allah ne ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit kai ko tun daga duniya dan shi adama imanin ka ya lalace kuma kana da yaqinin ya lalace saboda ka gan ka diga kanan kamar dan karamin arni to babban ne kuma a zuciya da ma musulmi kun gane wannan to malam ya ce za a yi maka tambaya a cikin kabari ko a nan annabi a hadisi sahihi ya ce tambayar hudu ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta koli fi hadha rajul allazi bu'isa fikum wa ma amaluka momini in an tambaye shi man rabbuka zai ce rabbi Allah wa ma dinuka zai ce al-islam wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum zai ce muhammadun za ce shi din sai ce rasulullahi jama'ar musulmi kun gani ya zo mana da gaskiya fa amanna bihi wattaba'nahu wa saddaqana kaza kaza kaza ya ce to wa ma amaluka menene aikinka ba fa kafinta za ka ce ba ba baka ke ba za ka ce kai ma'aikacin local government bane ko na state ko na federal kana faɗi ka kaɗi aikin da ake nema ka faɗa in ji annabi a wurin wa ma amaluka sai ka ce qara'atu kitab Allah na karanta littafin Allah wa amantu bihi kuma nayi imani da shi wa saddaqtu bima fihi kuma na gaskata abin da ke cikin sa ya rage naka kana karanta littafin Allah ko ba karanta uhu kadeji aikin da ake yi manka ce kai shine karanta littafin Allah da imani da shi da aiki da abin da ke cikin sa hada tiqadu shafi'i wa malikin wannan abin da kaji tun daga farko hannan ita ce aqidar Imam Shafi'i kuma ita ce aqidar Imam Malik wa Abi Hanifa kuma ita ce aqidar Imam Abu Hanifa thumma Ahmad yunqalu sannan aka aka ciro daga imamu ahmad wannan ita ce aqidarsa fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun da ka bi wannan hanyar tasu to ka zama abin damdakatar ka zama abin datarwa da abin da yake daidai wa in ibtada'ta in ko ka kirkira wata aqida da ba wannan ba fama alayka mu'awwal to ba baka da wani wuri da zaka je ka gudu ko ka faki jama'ar musulmi kun gane ko wannan aƙida ta lamiya a je a koya ma yara duka su haddace yan baitattuka ne sha hudu ko sha biyar don musulmin kwarai ita ce aƙidarsa duk wanda bai da wannan aqida batacce ne Allah kyauta za mu ci gaba da karatu malama ta ce launa barna lil ummahat da za mu ga uwaye yanda suke fi ahadis salaf a zamanin magabata na kwarai wanda ji sunan da wasu ba su so su ji ana faɗi salaf jama'ar musulmi kun gane karanta dan fodiyo ba kama san iyakar faɗin kalmar nan da ya a cikin iya sunna ba duk in tafiya ce tafiya ce ka ji ya ce wattiba'u salafi aula sai ce bal huwa wajib bin salaf shine abin da ya fi daidai sai ce kai bal huwa wajib kai ma dole ne shi an bi salaf inda yana so a zauna da Allah lafiya malam abubakar kuma ka yake cewa sai ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sune salaf nuwallihi ma tawalla sai mu bashi da abin da ya ɗebo ma kansa wa nuslihi jahannama da ya mutu mu kona shi da wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ko bace kyau ba jama'a ta yi muni an gane ko Allah kyauta da za mu dubi ga uwaye a zamanin magabata na kwarai wa kaifa kanat tarbiyatuhunna li abna'ihinna da yanda tarbiyyar da suke ma ƴaƴansu take lawajadna namazija kimma to da mun samu misalai a aikace masu daraja fin rau'a wurin raurawar da zuciya wa hubbullahi da sanya kaunar Allah wa rasulihi da manzansa wa zaudi an dinillahi ko da kuma ba da kariya game da abin da zai zo ya taba addinin Allah ai nusratahu kenan da kaga taimakon addinin Allah da ƴaƴa iyaye ke sa su suna masa ummahatun wasu irin iyaye uwaye mata harasna ala ta amina mustaqbali abna'ihinna fil akhirah watan kullum za ka ga suna yin kwaɗayi a kan gyara makomar 'ya'yansu a lahira shi ne mustakbal ɗin kullum tunaninsu ya za a yi su gyara an gane makomar 'ya'yansu a lahira duk uwar arziki haka take ƙoƙarinta ya za a yi ta gyara wa ɗanta lahira amma kullum so kike ki gyara jikin shi ya ƙara ƙulƙul ya ƙara ƙiba kina ma wutar jahannama tattali kenan don ta samu abin da za ta ci da can gaske jama'a kun gani laisa ka halil kafir min ummahatil yau yanda magabata mata suke wurin tarbiyyar ƴaƴa na ƙoƙarin gyara lahirar ƴaƴansu ba kamar yanda halin da yawa daga cikin uwayen ƴaƴa a yau suke ba mafi yawan halin uwayen ‘ya'ya a yau su ba tunanin su gyara ma ‘ya'yan lahira ba ya za a yi su gyara ma ‘ya'yan duniya walau ishta alfan sun ma'alfai ne ba da hakuwa fala budda min yawmin tasiri ilal kabari an gane ko tahrasul wahidatu min hunna ɗaya a cikinsu za ka ga tana kwaɗayi ala ta amina mustaqbal ibni hako fi duniya akan gyara makomar ɗanta a nan duniya kullum dai nan gaba ɗanta a ce shi ma yana cikin manya yana cikin manyan gwamnati yana cikin manyan masu arziki yana cikin kullum ita ƙoƙarin gyara hanyar da take wa ɗanta kenan ba wai gyara masa hanyar lahira ba fata da fa'uhu daf'an sai kaga kullum tana tunkuɗa ɗanta tana kai shi lilaini shahadatid duniya dan ya samu irin waɗannan certificate ɗin da ake samu na rayuwar duniya yaranta ya samu primary school certificate ya samu secondary junior, junior secondary school certificate ya samu senior secondary school certificate kuma ya fita da result duka a guda tara an gane ko ya je ya yi jam ya cinye 395 ko 99.9 dogo ɗaya faɗi to abin alfaharin ta kenan sannan ya je ya fosu ume ya ci ya samu abin da yake nema engineering ko medicine ko pharmacy ko law ko accounting ko kuma dai wani course wanda take gane daraja ne ya sama ran da zai fita kuma ya fita da first class to ita babban abin da take nema kenan a duniya ta samu to ta sama ya fita da first class an gane ko ya koma yayin masters ya ji ya PhD ɗinsa ya zama dokta doctorin digiri ya ci gaba da rubuce-rubuce ya zama profesa ya kai magarya tukewa kenan to daga nan kuma sai ina za a tafi daga profesa sai lahira in kuma an je lahira sai kuma a shige aljanna da profesan shi kenan ko jama'ar musulmi kun gani shi kenan in ka zan profesa to sai ne in dai baka san Allah ba ba profesa ba inda akwai abin da ya fi shi a tsarin karatun boko duk inda ake neman jahili kai ne akan gaba dan bar ku ji duk wanda yake ganin ya san wani abu a cikin sanin da ya ba sanin Allah ko dubu to wannan ya fi kowa jahilci bari ku ji da kyau duk wanda dama ya san shi jahili ne fitik to ya san shi jahili ne gara shi in an ce za a nuna mai sai yarda amma wancan sai ya rinka tunkaho ba ku gani yadda suke yi su ba wanda ya sai ga musu shi fa profesa ne to ba wanda ya sai ga mai za a yi gyara Allah kyauta to kun da ya ji uwar da ba ta da tunani sai dai gyara ma 'ya'yanta duniya to tunaninta kullum tun kuɗa 'ya'yanta don su samo mata shahada su samo ma kansu shahada ta duniya yaro a ce ya fita sakandare ya ci a guda takwas english ne math ne physics chemistry biology geography ko ne duka di ya ci a ya je university kuma ya fara kuma ya fita da first class to ita bukatar ta biya a ce yanzu yaronta ya zama wani wani wani darakta ko wani famsec an gane ku eh ga shi wa an naɗa shi minista Allah kyauta shi kenan wai kai walwaza'ib ba abin da take kokari sai tun kuɗa 'ya'yanta zuwa ga ayyuka an gane ku wanda za a ce a wurin wannan aikin a ai sai manya wal marakizul uliya da wasu cibiyoyi na ilimi waɗanda suke na gaba da sakandare manya kullum kokarin ta tunkuɗa 'ya'yanta wurin amma shahadatul ahira amma da game da certificate na lahira wanda mutum zai rike in ya je lahira ba matsala shine ka rike la ilaha illallah ka san ma'anarta ka yi aiki da ita ka rike certificate na lahira kenan shahadar lahira to fatasha alabniha minha tana ji ma ɗanta tsoro fa in fa ya kama shahadar nan ta lahira to a duniya fa wahala za ka ta yi ba haka suke ba wato idahu anha kuma za a ga kullum tana kokarin nisanta ɗanta daga wurin da ake samun certificate ɗin da zai taimaka wa mutum a lahira ba ta damu da ya je islamiyya ba kai ni islamiyyar nan fita ishe ni duk malaman nan fa dukan yara suke ni ji ka ga ban san irin wannan kai ku zaman ku kawai to me ma saboda kagan an yi karatun islamiyya mai ake samu za ka yi islamiyya ne ka zama darakta ko famsai a wace jiha sai dai a jihar lahira a wani bangare na aljanna za ka zama famsai ko darakta ka kwantar da hankalinka duk wani mulki bara a je lahira ka gani in dai ka samu certificate na la ilaha illallah ta yi kyau ka yi aiki da ita ba tangarɗa ka tafi da ita lahira billahi lazi duk wani mulki da aka taɓa yi a duniya ƙarya ne sai ka ga wasa ne a can ne zaka ga mulki wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan shi da kanshi Allah mulkin sai ce kabira ba fa karami ba babba ka ko aunuwa kwakwalwarka abinda Allah zai ce wa babba wannan wani irin abu ne Allah ya kyauta saboda haka za ka ga tana nisantar da 'ya'yanta game da abin da ya shafi shahada ta lahira wala haula wala quwwata illa billah in Allah ka tsare mu ba haushe kenan innana nara anna nataja wa samarata tarbiyata ummahati salaf lalle muna ganin sakamako da amfanin tarbiyyar uwayen 'ya'ya magabata an akhrajna rijala wal abtal sun fitar wa duniya da manyan sojoji wal abtal in an ce arjal su ne mazaji gwarazan mazaji wal abtal da kuma gwarazan sojoji kenan wal qadda da kuma jagorori al mayamin waɗanda suke jarumai masu zama a ɓangaren dama in an je yaƙi waɗanda su ake fara cewa ku je ku faɗa yan kundin bala kenan akhrajna al-mujahidin wa shuhada jama'ar musulmi matan magabata uwaye na kwarai magabata sun fitarwa da duniya manyan mayaka waɗanda kuma suke shuhada waɗanda suke a wurin yaƙi galibi duk suka rinka rasuwa 'ya'yansu akhrajna ulama sun fitarwa da duniya wasu irin manyan malamai da ba a taba ganin irinsu ba wal mufakkirin da masu kyakkyawan tunani a kwakwalansu waddu'at sun fitarwa da duniya masu da'awa na gaskiya akhrajna ula'ikal abdal al abghaz alladhina ma zalat al ummatu tabtakhiru bihim sun fitar da irin waɗannan gwarazan ɗaiɗaiku waɗanda al'ummar duniya ta musulunci bata gushe ba tana alfahari da su wallahi faƙaddamna abna'ahunna fi sabilillahi sai rinka gabatar da 'ya'yansu wurin hanyar daga addinin Allah walid surati dinillahi sai rinka gabatar da 'ya'yansu saboda su taimakawa addinin Allah fa hallana fihinna kudwa a tsayiba shin mu mata a yau game da irin waɗannan matan muna da abun koyi mai kyau game da su akwai abin da za mu ɗauka na koyi game da su mai kyau wa uswatun hasana shin game da su muna da hanya kyakkyawa da za mu ɗauka wurin bi kenan irin da suka bi jama'ar musulmi kun gani eh amma a matanmu ne yau a fana jidu afra muna samun wata baiwar Allah mai suna afra sahabiya ce radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yadda ta naiha an je yaƙi a wurin yaƙin ko kuma za a tafi yaƙi a lokacin tafiya yaƙin sai ta rinka kwaɗaitar da 'ya'yanta guda biyu auf da mu'az su ne auf da mu'az wahuma gulamani yara ne ƙanana ta rinka kwaɗaitar da su alal jihadi fi sabilillah ku fita aje wannan yaƙin ɗaga addinin Allah ɗin da ku jihadi kenan wa alal difa'i an dinillah ku je ku ba da kariya saboda tara addinin Allah kar a cutar da shi wa an rasulihi ku fita ku je ku ba manzon Allah kariya sallallahu alaihi wa alihi sallama fana jidu annakuma yusharikana fi ma'arakati badar muna samu ko mun sama sun haɗu da sauran musulmi a fagen fama da aka je na yakin badar fa yaqulu anhuma sahabiyul jalil abdurrahman ibn auf a lokacin da aka je yakin badar din nan babban sahabin nan mai girman daraja dan aljanna abdurrahman dan auf yana cewa mutahaddisan an mawqifihima yana mai ba da labari game da matsayin yaran da aka je yaƙi ya ce inni lawaqifun yawma badrin fi saffi wallahi ina tsaye a ran da aka je yaƙin badar a cikin sahu an gane ko fa nazartu an yamini wa shimali an yi sahu sahun musulmi gani tsaye a cikin sahu ya ce fanazartu ko an yamini sai na haka na kalli gefen dama na in ga wani soja aka sa a wurin washi mali sai na waiga gefen haguna in ga wani soja ne aka sa a wurin ka san in an sa lalatacce kusa da kai to gaban ka zai faɗi dan zai kashe ma gwiwa in ko an sa soja ƙwararre mara tsoro jarumin gaske sai ka ya baka da matsala an gane ko to ya duba nan gefen dama da hagu fa idza bi gulamaini min al ansar sai naga wasu yara ne kanana yan madina su yan maka ne su abraman dan auf yace wasu yara ne yan kanana da aka shirya su sai naga shi ni tsaka ni an sa ni tsakiyar yara ne dan kanana hadisatan sinnuhuma shekarun su yan kanana ne ɗaya yana da shekara sha bakwai ne ɗaya yana da shekara sha takwas kuma uwarsu ɗaya fataman naito sai ne guri law kuntu baina abla'in minhuma ai akwa minhuma wa ashad a lokacin sai na ji ban so ba wallahi yara su inda za a sa ni sai tsakiyar yara kun gani sai yara yan ƙanana za a sa na tsakiyar su wallahi ban ji daɗi ba har sai da na yi gorin da ma a ce ina tsakankanin waɗanda suka fi ƙarfin gaske ne da tsananin iya gumurzu ba waɗannan yaran ba ina wannan tunanin da ma an sa ni tsakiyar ƙarfafa ne waɗanda suke da tsanani a wurin gumurzu ina cikin wannan tunanin faga mazani a haduhuma ɗayansu sai ɗan zunguro ne abraman mala abraman faƙala li sirran ko sai ya gaya min wata magana a sirrance hatta la yasma'u sahibuhu har sai da ya zama magana da yake min dan uwan shi da ke ɗaya gefen nawa bai jin me muke yi na magana ku diba ashe ƴaƴan wannan matan ne guda biyu ɗaya na nan nashi ɗaya na nan jama'a kun gane na nan gefen dama sai dan zunguro shi mala abdurrahman ya ce na Allah dan ji sai dan karkato haka ya ce ya am baffa a tarifu a bajahal ibn sham da Allah a sojojin kafarancin gacin sun yi layi kama fara yaki tun da kai dan maka ne ka san abu jahal ka san abu jahal a cikinsu da allah kalle su da kyau tun da kaga su yan madina ne kuma yara ba su san abu jahal ba amma sun ji labarin irin ta'adi da banna da cutarwar da ya rinka wa manzon allah to tun da ba san abu jahal ba amma ku ji abin da ya faru da za su fito daga gida wata gama shirya su sai ta ce kai ku tsaya ku ji wasiyata a yakin nan babu wanda ya cutar da manzon Allah irin Abu Jahal ni dai na haƙura da rayuwarku in har ya zo wurin yakin nan kuma ku haƙura da rayuwarku in da ya zo wurin yakin nan duk yanda za a yi in da ya zo to ko dai rayuwarku ko tashi amma duk yanda za a yi sai kun kashe shi kun ji irin abin da yawa musulunci kun ji ta'adin da ya rinka wa musulunci kun ji abin da ya rinka wa manzon Allah kun ji cutarwar da ya rinka wa manzon Allah kun ji suka ce sun yi ai an gama mama ai ko dai mu ko shi ai ba zai ba dole in dai ya zo wurin sai mun kashe shi alkawari suka ɗaukan ma'osu suka fito to an zo an yi sahun musulmi yana nan gefe sai dan zunguro abraman ɗan ya ce da Allah a ta'arifu abu jahal cikin waɗancan kafiran ka gani ba san shi ba da Allah kai ka san abu jahal a cikin su waye cikin nuna min shi in gan shi da kyau tun daga kafirai can sun yi sahu ga musulmi sun yi anan kamun a fara ya mutsewa din jama'a kun gane wannan to qultu sai na ce mai na'am sai na ce ni ko na san shi wa ma hajatuka ilai me ya bukatar ka gare shi me ya matsalar ka da shi wace bukata kake da ita zuwa gare shi kala sai ya ce wa abraman dan shi yaron kenan alimtu annahu kana shadidal adha wal udwan li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni na ji an ce shi din nan shine yafi tsananin cutarwa da bayyanar da gaba shi ga manzon Allah wa qad ahadtullah kuma na dauko ma Allah alkawari an aqtulahu wallahi sai na kashe shi a wurin nan aw amutu dunahu ko ko in mutu wurin kashe shi din na yarda a madadin kashe shi na yarda in mutu ko dai in kashe shi ko dai ni a wurin kashe shi na da dole sai na mutu fa ta'ajjabtu lidhalika sai ne mamaki kaga yaro da ina ganin na tsaya tsakanin yan yara ashe abun kuma dai to a'a jama'a kun gani wa idza bi sahibihi al-akhar muna gama magana sai dan uwan nashi da ke ɗaya gefen yagmizuni shi ma sai dan zumburun ta gefa sirran ya magana da ni a sirrance fa ya qulu li misla ma qala sahibuhu sai ce da Allah waye Abu Jahal anan ka gan shi can yayi dan mara da can da wani dan mara gashi can yana nuna mai sai ce me za ka mai sai ce ai alkawari na daukan ma Allah in dai ya zo ko dai in kashe shi ko in mutu ni da an fara yakin ba ruwana da kowa ni dai sai na kashe shi bukata ta ta biya ko ko in mutu in huta amma dai ya zo yakin nan a ce ya koma ni ma in dawo da rai ba zai yiwu ba dole ɗayan mu sai ya koma ba rai sai an koma shi bai da rai ko dai shi a koma bai da rai ko duk yanda za a yi wurin kashe shi sai an kashe to duka yayan kun ji alwashin da suka ɗauka wa Allah kuma uwarsu ce ta musu wannan hudu ba na ma ce muna kwadaitar da yayanmu akan irin wannan jaruntakar fa ma sarrani anni baina rajulaini akharain makanahuma yace wallahi da ba watan da ba tsakanin yaran a lokacin kuma na samu kaina aka yakin ba da ba abin da zai faranta min rai a ce wai na samu kaina ne tsakanin wasu mutane biyu ba waɗannan yaran ba na samu kaina tsakanin wasu mutane biyu can daban a wurin ba waɗannan yaran ba da hakan ba zai faranta min rai ba in na ji labarin ga da irin tunanin da yaran suka fito zan fi so a ce tun da yanzu na ji yanda suke to wallahi kowaye zai zama a nan da nan to ba zan so a ce ba ni ne a tsake su ba jama'a kun ko gane ko fa shartu ilaihima sai ne musu ishara li abi jahal nace kun gan shi can ga can kun gan shi na tsakiyar wadancan eh kun ga kun gan shi da kyau eh ga tun da mara to shi ne kenan to kaga bukata ta biya sun gan shi ai sai aka aka kada kuban a fara yaki ana ana kaba kada kuban a fara yaki fashadda alaihi misla saqarin wallahi suka tashi da wani irin tsananin dira a kan shi yanda ka san irin mikiya na dira a kan dabba hatta darabahu har dai suka daddatsa shi fasarra'ahu suka kai shi ƙasa wa huwa bainal hayati wal maut sai da suka ga ya shiga halin da yana tsakanin rayuwa ne da mutuwa wannan a rabu da shi kawai ba zai ba zai rayuwa sai riga diya ma dai bai karasa anan ban an mai da shi wannan dai mun gama da shi sai riga bukata ta biya waruwe kuma an ruwaito anna mu'az ibn afra shi mu'az ɗaya daga cikin ƴaƴanta dan afra hinama da'ana aba jahal yayin da ya datsa abu jahal ya soki abu jahal akbala alaihi ikramatu bin abi jahal kun sa abu jahal yana da ɗa ina jin mun yi karatu kan ɗan shi ko zamu yi a gaba zamu yi karatu a kan ɗan shi za ku yi mamakin Allah ya zo ya musulunta ikirama ranar da annabi ya faɗo garin makka da za a fito maka sai ya gudu saboda ya san shi da uban shi ta'adin da suka yi wa musulunci matar shi bayan an yi fato makka annabi na zaune ta zo ta musulunta ya rasulallahi mijina ne ikirama ta dan abi jahal kuma kun ga abu jahal din nan dan uwan uban annabi ne fa amma shi ya fi kowa tsananta gaba ga annabi ka ji wani yin Allah shi kenan ta ce manzan Allah in za ka lamunce min zan je in dawo da shi in mun ci gaba da zama zan bi shi a hankali zai musulunta ka lamunce min wanda ya ce an lamunce miki je kiki dawo da shi jama'a ta kama hanya ta tafi ta ɗau wani bawa nashi suka kama hanya suna tafiya a kungurmin daji su wuce wannan gari su wuce wannan gari sai da suka je wani daji wanda ba gida gaba ba gida baya ga bawanta a gaba yana ja tana kan gadon bayan raku ko doki ana cikin tafiya an dan samu wuri za a huta haka wannan bawan sai ga kwana da kwanaki wannan baiwar Allah mijinta ya yi nisa da ita dole tana sha'awar namiji a tunanin shi sai ya dan rinka abubuwa waɗanda yake nuna mata dan iskanci iskanci haka yana abubuwa dan da ya tada hankalinta ta ba da kai zana da ita shi kenan da ta fahimce shi sai ce to dan bari mu na ce mu karasa kawai mun wuce can sai mu abin nan ko shi kenan sai gyara ya ce to mu je ana zuwa wani ƙauye da ke gaba sai ta fasa ihu yaya ta ce wannan bawan mai gidana ne amma yake so ya iskanci da ni dan Allah ku taimaka aka yi a tara a tara aka kama shi ta ce ku ɗaure min shi zan je mu dawa da mai gidana ne aka ɗaure shi na aka aji ta wuce jama'a sai da ta tafiya can gabar maliya a inda ake ɗibar mutane ana ƙetarawa da su wasu yankin ƙasashe a daidai nan ashe musulunci ya kai ma jiragen ruwan wurin kai ikirmatu ɗan abijal ka je ka ce nawa za ka tara da kai wannan ruwan an biya maka kuɗi ka bayar ka ɗaga kafa za ka shiga sai direban jirgi ce masa akhlis kai balarabe ya ce na'am ya ce ka ce la ilaha illallah mu tallan musulunci muke in ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ce ya ce to tsaya ka ji abin da yasa na baro garin mu wannan kalmar ba ni kuɗi na to abin da na gudo daga abin da ya gudo da ni daga kasan mu kenan to kuma na zo na abin ya zo nan ce ba ni kuɗi na to ya tsaya a wurin yana lissafi yana tunani ne ikon Allah dama tana ta biya gaya mata inda zai gudu tana zuwa daidai wurin sai gashi ya ce kin ji kin ji ya na ganki ta ce ai mun yi da Muhammadu ya lamunce ya ce kun yi da shi ya ce inda ba za a taba ni ba ta ce mun yi da shi ya ce to yanda na san shi in dai ya faɗa to bai karya alkawari mu je kawai ya faɗa ke kaɗai ta ce a ba ni kaɗai ba ne ni da bawan kalewa ne yana ina ta ce kaji kaji kaji kaji ce mu je ana zuwa ƙauyen ta ce ga mai gidana aka kwance shi ya ce mu je suna tafiya akan gadon bayan doki raƙumi ne a cikin daji sai da ya ga ba gida gaba ba gida baya bawan nan na kafa su suna kan raƙumi da ya zara takobi bawan nan bai sani ba kawai sai sare mai kai suka wuce suna cikin tafiya a ƙungurmin daji to an daɗe ba a haɗu ba sai ga a to tun da gashi dan bari in dan biya bukata da ke mana tun da ba kowa a dajin sai ta cewa ya ce ke ta ce ai sai dai in za ka musulunta ya ce kin musulunta ne ta ce a kwarai kuwa ina musulma kana kafiri ka sadu da ni ya ce al'amarin muhammad ya girma yanzu ni ba za ki yadda da ni ba kai ka ji imani ko to a lokacin wannan yaƙi an ruwaito cewa bayan yaran nan sun dira kan uban ikramatu dan abi jahal to a lokacin bayan sun datsa abu jahal aqbala alaihi ikramatu bin abi jahal shi wannan yaro ikramatu dan abi jahal sai ya tunkaro mu'azu din nan dan ita waccan baiwar Allah wa darabahu bi sayfihi yama mai yaron nan bai an karba kawai da yaron nan da takobin shi fa usiba mu'adun ko biyadihi kuma sai ayi mu'adu illa a hannun shi ya same shi da kyau a hannunsa har yi hannun illa walakin na ha bakiyar wallahi ya cire hannun sai dai bakiyar mu'allaka hannun ya rage ne yana reto a makale a jikin shi fi ko bizillatin da wata yar fata fata ce kawai ta rike hannun yana reto haka ba mala zalika kawai da sai ya ɗauko hannun kawai rike dama fata ce reto a kawai sai ya rike hannun haka kun gane tun da hannun ya riga ya balle wata yar fata ce kawai ta rike sai ya ɗan kama hannun yana reto sai ya ɗan rike haka wa zalla ya jahidu kawai sai ku aka yi ci gaba da jihadin a haka fa wa huwa yashabu yadahu yana jan hannun shi a ƙasa mu'allaka ga ta nan rataye a jikinsa falamma azatu da ya ji zafin ya cutar da shi zafin ya yi zafi wa da a kadamahu alai kawai sai dan gicciye haka sai aje hannun a ƙasa mai reta sai ya sa kafar shi ya taki kawai kafar sai ya kaba shi kawai jama'ar musulmi kun gane ko sun matamatsa jama'a kawai sai take hannun ya jaye shi hatta fasalaha anu har sai da ya raba hannun da jikin shi ya kaɓa hannun wata marar jahidu sai ya ji daɗin kutsawa ya ci gaba da yin jihadi da hannun yana reto kawai zai haifar da matsala da ya aje kawai take abin shi ya katse kawai sai ya kutsa aka ci gaba da yaki Allahu akbar wasu ce ta ce je wannan aikin jama'a kun gani ina tuna wata baiwa Allah can ma goma take tana zuwa karatu markas lokacin da aka yi aikin dakin din nan sai da aka kai wurin karfe hudu na dare ana aikin yaro ne dan karami na tun da sassafe ya zo kimalin imama ta ce in sha ɗaya ta yi to ka tura ni in je in karɓo abinci ya zo da kayan aikin shi yaro dan karami duk bai fi shekara irin goma ba ko sha ɗaya zuwa dai sha biyu sha uku haka tun da yaro ne dan karami haka shikenan tun da aka fara aikin na ake aiki da yaron nan na manta gaba ɗaya sai wurin sha ɗaya da wani abu sai zo ya ce malam baka ce in je ba sai na ce jika ina duba na ce a jika ya je karɓo abinci kula guda ya dawo da ita jama'ar musulmi an ci abinci da yaron nan aiki ake karfe hudu na yamma karfe biyar karfe shida magariba isha karfe goma da dare a lokacin da in yaran da suka rage sai cewa muke tafi gida sai ya ce malam mama ta ce ka in tafi sai an gama jama'a sha ɗaya nainai da yaron nan ya ce ta ce ka in tafi sai an gama na ce to a yanzu za a gama cikin dare ne ya za ka yi ce sai in kwana a masallaci ta ce dai ka in tafi sai an gama jama'a sha biyu na dare yaron nan da shi ake aikin nan da na kalle shi in ce ikon Allah kai wai yaro karami ya wai maman shi ce ta ce kai ya tafi sai an gama aikin nan kai ka ji wani yin Allah da Allah yaro karami sha biyu fa yaron nan gashi da shi ake aikin nan karfe ɗaya karfe biyu sai da aka kai karfe hudu jama'a sai da aka wanke kwangere da shebura da barika komai aka wanke wurin nan wallahi yaron nan yana wurin nan sannan haka dan kutsa din duk suka kwana a wurin dan da yawa a kosu yan sabon gari duk da su aka yi har su banda suka ga dare gaskiya kai haka sai suka tsaya kawai aka dan kwana tare da su a nan tsohon masallaci shikenan yaron nan sai da aka yi asuba tare da shi sannan ya kama hanya ya tafi gida ka ga uwa ko da yanda suke tarbiyyar da Allah kyauta shi ne malam ya ce wasta marar jahidu yaron na haka ya ci gaba yana ta jihadi kuwa shi wa akuhu da dan uwan shi din can jama'ar musulmi kun gani da dan uwan shi au hatta nala akuhu ash-shahada a wurin har dan uwan shi ya samu mutuwa a wurin saboda daga addini shine auf kun ga shi auf a wurin ya mutu amma kun ga ikon Allah shi mu'azu bai mutu a wurin ba wa baqiya huwa shi kuma ya ci gaba da rayuwa hatta zama na Usmana bai mutu ba har zamanin sayyidina Usman a zamanin sayyidina Usman ya rasu kuma kun san abin da ciwon da ya same shi aka ce wannan wurin ne shine ya tayar mai da musibar ciwo shine ya zama dalilin mutuwarsa shi ba yi ka gani iko Allah ba نحتاج في زماننا هذا الذي نعيشه من أمثال هؤلاء النساء الأمهات المؤمنات الصادقات ما لما تتشي منا دبقاتا أولنا زامن النام wanda muke rayuwa a cikinsa muna da buƙatar irin waɗannan mata uwayen irin waɗannan yara muminai masu gaskiya a imaninsu muna da buƙatar a yau irin waɗannan matan ƙalubalen ku ya ku mata da kuke jiyo mu za ku iya haifa ma duniya a yau na musulunci irin waɗannan yaran da za ku yi tarbiyyar su ku cusa musu irin wannan tunanin jama'ar musulmi kun gane karatun na mata ne ya ku mata muna da buƙatar irin waɗannan yaran a yau ya ce ummuwa ne kasan mata yau suna da irin wannan ba fa su ne mazaje ba amma zai ka ji to ita ma ummuwa ne sai ta rubuta ita ma ummuwa na ummuwa na ummuwa na ummuwa ne duk muna nan da su a markas an gane sai ka ji wata kuma Aisha salafiya wace salafiya duk sai ka ji wacce salafiya to kun ji aikin salafiya ya ku yan mata kuna da tunanin auren mai addinin da zai taimaka muku wurin tarbiyyar samarwa da duniya irin waɗannan 'ya'yan yanzu wannan ba abin alfahari ba ne in ɗanka ne jama'ar musulmi kun gane ko la kyauta amma ina mata ce da haku in da yau duk bala'in su ba anan yake karewa ba allawati akhrajna misla haula al jahabiba waɗanda suka fitar ma da duniya irin waɗannan baradi al'uzama masu girman daraja a musulunci alladhina la yuhibbuna hadithan yaran da in ka gansu ba sa son su ji wata magana illa anil jihad sai in labarin wani kokari na taimakon addini kawai abin da suke so su ji kenan sai in yaƙi za a je don ɗaga addinin Allah su duk wani labari da ake bai dame su ba amma kin haifa ma duniya ƴaƴan da kullun labarin su shine kwallo fina-finan Hausa cin kasuwanni kawai daka tsalle ina yau tiya nawa ce a daka tsalle ta ji wata kasuwa wai daka tsalle a tudu fa ita nawa ce ka dage fa ta ji wai ka dage sun dafa sai ka ji ya ce tudu to makarfufa aikin kenan tunanin ƴaƴanki amma ƙoƙari na taimakon addini fita zuwa yaƙi don ɗaga addinin musulunci baki cusa ma ƴaƴanki wannan ba ba tunanin ma ƴaƴanki ba kenan ya ku waɗannan mata namu za ku iya dagewa akan cusa ma ƴaƴanku kin jin duk wani labari in ba labarin yanda za a yi su taimakawa addini ba shine kadai abin da kullum suke so da jama'ar musulmi kun gane ko Allah kyauta fa imman nasru su ba abin da suke so su ji illa jihadi kuma in sun tafi ko dai ai nasara a dawo gida da ganima awon shahada ko su mutu a can su wuce aljanna abin da ya dame su kenan ummahatun waɗannan wasu irin iyaye ne yu'addidna abna'ahunna sun shirya ƴaƴansu sun tattala ƴaƴansu lijannatin sun shirya wa aljanna ƴaƴansu sun tattala wa aljanna ƴaƴansu ne arduha wanda fadin ita aljannar ka ardi samawati wal ard yanda ka san fadin mai da kasai an gane ko fa hal tabkhalul ummu shin a yau uwa za ta yi rowa an tu'iddabnaha tairowa watan tairowa akan shirya ɗanta tattalin ɗanta limisli hadal khairul azim zaki ma irin wannan alherin mai girma rowa ɗanki jama'ar musulmi ana cewa hayya a zo a tafi jos kina ƙara tura ɗanki ƙarƙashin gado kina ƙara fasa kuka jama'ar musulmi kun gani sai yawa ake jijiniya ta iska su mutanen filato sun sanar ne za su kada rigima sai mu nan da yake mahaukata ne muna jin kuna jiniyar sannan mu tada rigima ai sai kun watse kaf ma za a tada ita a daidai a jakunan mutanen filato su kiyaye taba musulmi an ko ba haka ba su ne za su zama dalilin ya mutsewar ƙasan nan kuma bari ku ji ƙari akan haka za a yi mummunan rikicin addini dalilin mutanen arnan filato da kaduna din najeriya ba matsiyata irin arnan filato da kaduna za su ja a yi mummunan rikici na addinin da dole sai an raba najeriya kuma an an raba ta ku mutanen filato da arnan kaduna ba inda za ku zauna su dai mutanen kudanci ba za su yadda ku je musu kasa ba kuma a nan dai ba za ku iya zama ba don za ku ɗanɗana ku cewa ma za a bari ku zauna wa alaikum salam to shi kenan wa alaikum salam na'am sai kuma a sake sai kuma a ƙara cewa ka a kuskura a sake ba wani irin taimako da muke yi sai idan an irin wannan ya faru a rika ce mana mu ba da taimako a kai wani su kaskanta suke mun wanda da mai da su kaskanta gaskiya ne to shin mu ba za mu zauna mu yi tunani mu san mu ma ya za mu yi mai da martani ba ma da mun zauna kenan a kotu mu sai dai mu zauna kawai mu rika tunanin Watan bari ku ji.
ka musu da wai abinci ko kuma wani ma sai kuma ya gaji da shi shi yasa mu duk wanda ya kawo mana takarda duk kungiyar izala ta raba takarda da aka kawo sai muka ce to mun ji amma mu ba inda zamu ce kawo na tsumma ko sabuwar riga ba a da bukata ku je ku gani tirela ta kusa hamsin na tsofaffin kaya da duk wanda aka ce ya je duba sai ya gaba bin kici tirela ta kai hamsin bai ga riga ɗaya da yake so ba saboda haka kawai a ƙarshe tattara aka yi aka ta kona sai fa da suka ce jama'a sun haƙura da Allah a daina kawo musu kayan nan saboda duk wanda za a kai tsammani
wannan ba kaskanci muke da ja musu ba ma da
Allah kyauta watanni dai abin da muke cewa shine ita hukumar Najeriya za fa ta yi mummunan saki Allah saboda kun ga arnan filato da Kaduna na rantse da Allah su za su haifar da mummunan matsala a ƙasar nan kuma su ne fa 'yan tsiraru amma kun ga abin da suke yi daga nan zaria kamun ka je tudun sebu unguwa nawa ce wadda 'yan plateau din ne su ne a cikin ta zaune fara tun daga nan mangu su ne fa mutanen mangun su ne 'yan plateau ne yanzu ga unguwa nan guda a nan zaria an bar musu an haƙura amma yanzu mutum nawa 'yan zaria 'yan uwansu da ke can suka kashe sun ce su tasun musu daga gari kuma wannan hukumar najeriya za ta yi wani mummunan saki saken shi ne duk wasu mutanen kasashen duniya masu kokarin harka arziki ba za su yadda su kawo dukiyarsu najeriya ba to jama'ar musulmi arnan plateau mutumin kano ya je yana harka arziki kano kuma najeriya ce kamar yadda plateau take najeriya amma ya kona ya kashe ba kano sai mutumin japan ko kuwait ko dubai ko chinese ko japan ne zai ɗauko zo buɗe duke shi a wurin shi da ba ɗan najeriya ba ɗan najeriya ya zo ya buɗe harka arziki a nan sun kashe shi sun ƙona dukiyarsa sun sace kuma ga wata shawara ga hukumar ƙasa tunda yanzu tsaro kamar yana neman ya koma hannunku a jihar ku sani cewa sai kun sa ss daga nan zuwa wata biyu za ku ga akwai yaran da za su zo suna siyan kaya biyan da aka ce za su biya kuɗi ‘ya'yan arna to su ne suka rinka satarwa musulmi dukiya suna kona abin da ya rabu haka aka yi wancan yara ne wanda an san su ba su sana'a ba su komai amma sai zo ya daga wasu wanduna guda ɗari sai biya biya kuma sa su zai rinka yi takalma ko nawa aka ce sai biya sai a gan shi yana hawa babura yana kawai kuma bai da sana'a lokacin da suka rinka karkashe musulmi ne sai su kwashe dukiyar su je su ɓoye